نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله ها هو شهركم تصرم وولى مدبرا ولم يعقب وصدق الله سبحانه وتعالى لما قال أياما معدودات يعني سرعان ما تنقضي فها قد ذهب أكثر الشهر فما بقي منه إلا قليلا فسبحان مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار وإن من رحمة الله وفضله أن شرع عبادات جليلة في آخر شهر رمضان يزداد بها الإيمان ويجبر بها ما حصل في الصيام من خلل أو نقص ما حصل في الصيام من خلل أو نقصان فمنها زكاة الفطر فهي فريضة على كل مسلم عباد الله زكاة الفطر صدقة واجبة معروفة المقدار يقدمها المسلم لفطره من رمضان وأضيفت الزكاة إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه لأن الفطر من رمضان هو السبب وجوبها ويقال لها صدقة الفطر أيضا فقد شرعت زكاة الفطر في شعبان من السنة الثانية من الهجرة لتكون طهرة للسائم مما عسى أن يكون وقع فيه من اللغو والرفس ولتكون عونا للفقراء والمهتاجين أيها المسلمون فلنعلم أولا أن الحكم الشرعي لزكاة الفطر هو الوجوب والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما في صحيحين فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين قال ابن المنذر وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض عباد الله زكاة الفطر لها خصوصيات في من تجب عليه من المسلمين فهي لا تجب على المكلف فقط بل تجب زكاة الفطر على كل مسلم حر أو عبد أو رجل أو, أو امرأة صغير أو كبير والدليل على ذلك والدليل على ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين وفيه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الأبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين أيها المسلمون إن زكاة الفطر لا تجب فقط على المسلم في نفسه بل تجب عليه في نفسه وأن كل من يعول ممن تلزمه نفقتهم وزكاة الفطر لها مقدار ونساب لكنه ليس مثل نساب الزكاة إذ يقدر نسابها بأن يملك المسلم قوتا زائدا على قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ولذلك لا تتعلق زكاة الفطر بالأغنياء بل قد تجب على متوسط الحال والفقراء والمساكين طالما أنهم, أنهم يملكون النساب عباد الله مقدار زكاة الفطر هو ساع من قوت البلد الذي يأكله الناس وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان كان يقول كنا نخرج زكاة الفطر ساعا من طعام أو صاعا من شعير أو ساعا من تمر أو صاعا من أقط أو ساعا من زبيب والساع المعتبر هو ساع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربعة أمداد والمد ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد يديه بهما وبه سمي مدا عباد الله وتجب زكاة الفطر وتجب زكاة الفطر بدخول وقت الوجوب وهو غروب الشمس من آخر يوم من أيام شهر رمضان ويجوز, ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين لحديث ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين وكانوا يوطون قبل الفطر بيوم أو يومين واعلم أيها المسلم لا يجوز تأخير أداء زكاة الفطر بعد صلاة العيد ومن أخرها بعد الصلاة بدون عذر مقبول فقد ارتكب المعصية وعصى الله ورسوله عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات أخرجه أبو داود أيها الناس لزكاة الفطر خصوصياتها في مصارفها فهي لها مصرفان لا ثمانية كما هو للزكاة ومصارف زكاة الفطر وأهلها الذين تدفع لهم هم الفقراء والمساكين وهذا هو الصواب والأرجح من أقوال أهل العلم كما صرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وطعمة للمساكين قال الشوكاني وفيه دليل على أن الفطرة تصرف في المساكين دون غيرهم من مصارف الزكاة وقال ابن القيم رحمه الله تعالى وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة ولا أمر بذلك ولا فعله أحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم ولا من بعدهم أيها الإخوة وأما إخراج زكاة الفطر قيمة نقدية بدلا عن الطعام فللعلماء قولان القول الأول عدم الجواز وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وقال النووي رحمه الله تعالى لا تجزئه القيمة في الفطر عندنا وبه قال مالك وأحمد وابن المنذر والقول الثاني جواز إخراج القيمة مطلقا وهو مذهب الحنفية عباد الله وعلى كل مسلم أن يستعد ليوم العيد إذا رؤي هلال شوال بالأشياء الآتية أولا الاستعداد لصلاة العيد بالتنظيف ولبس أحسن الثياب ثانيا يسن قبل الخروج إلى صلاة العيد الفطر إلى صلاة عيد الفطر أن يأكل تمرات وترا وثالثا ويسن التكبير والجهر به يوم العيد حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى رابعا ويسن إذا ذهب إلى الصلاة من طريق أن, يخ... أن يرجع من طريق آخر خامسا تشرع صلاة العيد بعد طلوع الشمس وارتفاعها بلا أذان ولا إقامة بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على خير الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يوانا مسوء البركة yau hudu barin insha Allah ta'ala ka cokan za ta mai da hankali ne game da wata gagarumar ibada da take fuskantar mu gadan-gadan ita ce ibada ta zakafid da kai kamar yadda aka fi sani uwa Allah maɗaukakin sarki cikin ikonsa da hikimarsa da kuma rahamarsa ga bayi da falalarsa ya ƙaddara mana ibadu kala-kala mabambanta juma daga mun gama wannan sai mu shiga waccan daga mun tashi daga waccan sai mu tsallaka zuwa ga wancan muna yin intiƙali ne min ibadatin ila ibadatin ukhra daga mun gama wata ibadar sai ku ga wata ce take jiran mu cikin ikon Allah madaukakin sarki shi sa Allah madaukakin sarki ke cewa fa idza faraghta fansab daga lokacin da ka gama wata ibadar to ka kafi kuma ka shiga cikin wata Allah madaukakin sarki ya mana haka ne saboda jin kai ga bayi da rahama a gare su domin Allah madaukakin sarki duka wannan rayuwar gaba daya daga farkon ta zuwa ƙarshe makasudi dalilin da yasa Allah madaukakin sarki ya samar da mu gaba daya shine dan bautata masa babban abin da zai kai ka ya matsar da kai zuwa ga Allah maɗaukakin sarki shine yawan bauta ga Allah maɗaukakin sarki to shi sa Allah maɗaukakin sarki yadda yake jin kan bayinsa yadda yake san mu Allah maɗaukakin sarki sai sanya mana ibadu kala kala za ku ga daga mun gama wasu sai mai wasu yanzu ibadar azumin wata ramadana muke muna cikin wata mai albarka yanzu idan muka kai azumi yau mun kai azumi guda 25 to nan da sati mai zuwa wani zancen ake kuma ba wannan ba an fita daga cikin ramadana an shiga wani watan daban to lokacin da za mu gama ramadana kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta mana ibada ta zakafin da kai ɗan uwa zakafin da kai Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta wa al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita a shekara ta biyu bayan hijira a watan sha'aban a shekara ta biyu bayan hijira a cikin watan sha'aban Allah maɗaukakin sarki ya farlanta wannan zakka babbar hikima da take cikin wannan zakka ta da kai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gama na ita a cikin hadisi a dunkule ya ce manya-manyan hikimomi da za mu iya ɗauka daga cikin wannan zakar akwai abubuwa guda biyu na farko ya ce saboda shi kansa mai azumin azumin da muka gabatar daga na farko zuwa yau 25 zuwa na 30 ko 29 da za mu gabatar za ku ga kowanne ɗaya daga cikin mu shi ya riga ya san cewa akwai abubuwa na halal da aka samu a cikin azumin akwai gazawa akwai kasawa akwai kurakurai akwai abubuwa wanda ba su dace ba wanda duk mun gabatar da su a cikin azumin dukkan mu babu wanda bai wannan ba to wannan abubuwan da azumin mu yake fuskanta Allah madaukakin sarki yana so ya karɓar mana azumin ne gaba ɗaya a jumlace a kamile ba tare da ya samu tawaya ba to shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya shar'anta mana mi zakafi da kai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace dan ta kasance tuhuratan lisa'im tsarkaka ga shi mai azumin ma'ana dan abubuwan da muka yi na gajiyawa da kasawa Allah maɗaukakin sarki sai ya maye mana gurbin abin da muka tauye sakamakon wannan zakar da zamu ashe ko shakka babu in kun ga wannan ba karamin jin kai bane daga Allah maɗaukakin sarki zuwa gare mu abu na biyu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce hikimar ita wannan zakka shine domin ya kasance kuma tu'matan lil masakin ya kasance ciyarwa ga miskinai ciyarwa ga marasa shi ka'ida ranar sallar idi karama rana ce mai girma a wajen kowane musulmi rana ce mai falala a wajen kowane musulmi kowane musulmi yana jin daɗinta yana ji wata rana ce ta musamman da Allah maɗaukakin sarki ajiye masa ita sau ɗaya a shekara shi sa addinin musulunci ya bada dama a wannan rana a yi abubuwan da ya kamata a yi na walwala da sanya farin ciki da annashuwa da jin daɗi a zukatan kowane musulmi to a lokacin da ake wannan walwalar a lokacin da ake wannan jin daɗin a lokacin da kowanne gida suke yin abinci kala-kala domin su ci a bawa 'yan uwa da abokan arziki da makota wani shi kuma babu abin da bashi ma da abin da zai ci a lokacin abin da zai kai bakin sa wallahi 'yan uwa wani bashi da shi a wannan ranar to sai Allah madaukakin sarki ce irin waɗancan mutane su ma mutane ne kamar kai da Allah madaukakin sarki ya baka ba wani abu kai fiye da su ba Allah madaukakin sarki ya dauka ya baka saboda haka daga cikin abin da ya dauka kai ma ka dauka ka basu saboda haka sai Allah madaukakin sarki ya shar'anta zakafi da kai don ta kasance ciyarwa ga irin waɗancan mutane yadda kowa yake farin ciki da walwala da jin daɗi da nishaɗi su ma a sa musu irin wancan farin ciki da walwala da nishaɗi a cikin zuciyarsu sai ku ga al'umma musulmi gaba ɗaya ta haɗu amma ina ranar a ce kai da 'ya'yanka kun fito kuna jin daɗi shi kuma wancan ya koma shi da 'ya'yansa sun yi tagumi 'yan uwa babu daɗi ina ranar a ce kai da 'ya'yanka kun sa kaya masu kyau kayan sallah shi kuma da 'ya'yansa sun fito a cikin kaya tsofaffi da suka saba na yau da kullum ba zai ji daɗi ba ko da shi babba ne zai iya dakewa ya jure zuciyarsa ta haƙura amma ɗansa ƙarami ɗan shekara goma ko sha biyu fa lokacin da ya ga yaron da suke wasa da shi ya fito ba shi da kayan sallah ya kake gani zai yi to haka lokacin da yaron yaron ya shigo gidanka ya ga ana abinci gashi nan washa washa komai na sha sha amma ya koma gidansa ya ga inda ake dora girki kamas ko ice ba a siyo bari a yi niyyar hura wuta ko abin da ya kama da haka to wani abu zai shiga zuciyarsa na rashin jin daɗi to Allah maɗaukakin sarki ko da yaushe so ake musulmai su dunkule su zamto abu ɗaya ni ba na jin haushinka kai ma baka jin haushina ba da wani hikidi da mugun nufi game da kai a cikin zuciyata kai ma kake a cikin zuciyata ya kasance akwai soyayya a cikin zuciyata mu innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum ya kasance yan uwantaka ta musulunci ta tabbata a tattare da mu sai Allah madaukakin sarki ya shar'anta mana wannan zakar dan mu ƙara samun kusanci mu ƙara samun ta'alufi mu ƙara samun ta'arufi mu ƙara samun soyayya tsakaninmu Allah madaukakin sarki ya ce ka ɗauka daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya sare maka ka bayar dan uwa mu sani cewa ita wannan zaka ta fidda kai Allah madaukakin sarki ya wajabta ta akan kowa Allah subhanahu wataala ya wajabta ta da yawa daga cikin musulmi suna ɗauka wannan zaka fa sai kaga dama sai kayi niyya shi sa wani zaka ga yana da halin da komai amma sai zakar fidda kai ta zo ta wuce bai ɗau komai ya bayar ba ko ƙayar hatsi bai ɗauka ya bayar ba yana da hali ba shi da hali ba duk mutumin da ya wannan ya sani cewa ya bar farilla ya saba Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki zai tume shi akan wannan yadda Allah madaukakin sarki ya farlanta maka sallah azhar da al'asr da magriba da isha yadda suke wajibi akan ka dan uwa ka sani cewa wannan zakafin tabat da ka ita ma haka take wajibi akan ka dole ne sai kai wajibi ne sannan mu sani cewa ƴan uwa kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa cikin hadisi wanda ya zo a cikin bukhari da muslim hadisi abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa yace farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya farlanta zakat da kai ku dube da lafazin yazo faraba ko a wasu aka ce faraba me kenan farilla kenan me farilla dole tilas wajibi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya farlanta zakat da kai min ramadana ana yin ta ne idan wata ramadana ya kare ala kulli nafsin minal muslimina akan kowanne rai wanda yake musulmi ne in dai kai kana ji a matsayinka na musulmi to wannan zakata ta hau kanka dole ne wajibi ne ka yi ta babban malamin addinin musulunci ibn al-munzir yake cewa ajma'al muslimuna dukkanin musulmi gaba ɗayan su kwata sun yi ijma'i sun haɗa akan cewa ita wannan zakka ta da kai dole ce wajibi ne akan kowanne musulmi kowa su ya fitar da ita yan uwa mu sani cewa ita wannan zakka ba fa tana wajaba ne kadai akan mukallafi ba in aka ce mukallafi shine wanda shari'a ta hau kansa ita wannan zakka ta sha bamban da sauran ayyukan ibada ayyukan ibada na yau da kullum kamar yadda muka sani sai mutum ya kai munzalin balaga sannan ake cewa alƙalami ya hau kansa sannan a fara rubuta masa lada ko alhaki idan bai abu na shari'a ba shari'a ta tuhume shi yan uwa zakafin da kai ba haka take ba zakafin da kai wajibi ce akan kowa da kowa yaro babba namiji mace tsoho kowa kai hatta ɗan jaririn da aka haife shi yau ɗan uwa ka sani cewa akwai zakafin da kai a kansa hatta ɗan jaririn da aka haife shi yau akwai zakafin da kai a kansa hatta ranar 29 ga wata a haifi yaro sai an fita masa da zakafin da kai dole sai an fitar masa da wajibi ta Allah madaukakin sarki ya kaddara sai an fitar masa haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa yace farada rasulullahi kamar yadda Abdullahi dan Umar ya ga mana a cikin wannan hadisi farada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fallanta zakatul fitri zakatul da kai min ramadana a watan ramadana sai yace alal abdi wajibi ce akan bawa wal hurri da da wal zakari da namiji wal unfa da mace wasagiri da karami wal kabiri da babba amma sai ce minal musulmi ne daga cikin musulmi hatta lokacin da ake mallakar bayi mu sani cewa duk mutumin da yake da bawa dole ne wajibi ne tilas ne akan sai fitowa da bawansa zakafin da kai duk mutumin da yake a ciyarwarsa tana kanka to wajibi ne ka fita masa da fidda kai ma'ana da muka ce zakafi da kai dole ce wajibi ce akan kowa da kowa to yanzu wani zai iya cewa karamin yaro ɗan jariri mace da take gidan mijinta waje fitan mata to duka suna kan wanda yake ɗaukar nauyin ciyar da su shi oga a gidan gaba ɗaya uwa kwata-kwata zakat tana kansa iyalanka guda nawa ne guda ishirin ne guda talatin ne guda goma ne guda biyar ne gwargwadon yawan iyalin da Allah maɗaukakin sarki ya baka gwargwadon abin da za ka fita na fidda kai shi sa ba sani cewa dukkanin magidanta duk wanda suke ɗaukar nauyin ciyar da su tun daga kan matar gidan idan ita kaɗai ce ko matan gidan idan sun faɗaya har zuwa kan ƙarami na gidan dole ne wajibi ne matuƙar kana da hali ka fitan musu dole ne idan aka bar mutum ɗaya ba a fitan masa ba da hali an saba Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki zai tumi mutum akan wannan al'amari sannan mu sani cewa samari wanda ba su yi aure ba da matayen gida wanda suke da mazaje sai dai mazajen nasu ba su da ƙarfi amma su suna sana'a suna samun abin su na yau da kullum da 'yan mata su ma wanda wasu suna sana'a wanda takan iya kawo musu abin hannu sun tara wani abu su sani su cewa 'yan uwa wannan farla ita ma fa bata hau kansu ba kada ka ce kai bai ka aure ba kai ma tana kanka kada ka ce kai har yanzu shi yadda kai ake a'a kana da hali ba kana da sana'a ba ba kana yin abin da kake yi ba ba kana samun abin da zaka sayi riga ba ka sayi waya ka sa waya ka kuɗi kai kaza to wannan ma dole ne sai ka yi matuƙar kana da halin da zaka yi saboda haka uwa mu sani cewa bai takaita akan mai gida shi shi kadai ba a'a idan mai gida ya gaza shi ba shi da hali to Allah madaukakin sarki ya dauke masa dan la yukallifullahu nafsan illa wus'a shine ka'idar Allah madaukakin sarki ba ya dorawa rai sai abin da za ta iya amma kai ko kuma ke a matsayin na matar gida Allah madaukakin sarki ya sani kina da sana'aki kuma kina samu to ki sani ke taki tana kanki dole sai kin fitar amma ta ƴaƴanki tunda ciyarwar su ba akan ki take ba dole sai kin fitar musu ba ba wajibi bane amma taki sai kin fitar kai ma a matsayinka na matashi da kake kwana a shago dole ne ka fitar da taka matsar kana da hali idan mahaifinka ba shi da damar da zai fitar maka kada ka ɗauka cewa kai ta faɗa kanka a'a wallahi dan uwa idan baka fitar ba ka saba wa Allah madaukakin sarki dole sai ka fitar haka al'amarin yake ke ma matsayinki na budurwa matukar kina da abin da kike wanda yake dan kawo miki abubuwa abin shiga to ki sani ke ma wannan zakafar da kan tana kanki ki je ki fitar dole ne iya ta ki zaki fitar tunda babu wanda Allah madaukakin sarki a lokacin ya dora miki wajabcin ciyar da shi akan ki to iya ta ki kadai zaki fitar dole ne wannan yan uwa mu sani Allah madaukakin sarki ya sanya wannan zakat ta kasance tana da nisabi abin da ake cewa nisabi shine gwargwadon abin da zai dukiyarka za ta kai kafin ka iya fitar da wannan zakat ta fitar da kai a zakka ta wajibi zakka ta kuɗi ko ta dabbobi ko ta amfanin gona don mun san akwai abin da ake cewa nisabi idan zakar kuɗi ne sai kuɗinka sun kai kaza idan dabbobi ne sai sun kai kaza idan amfanin gona ne sai ya kai adadi wusiki kaza to zakar da kai ita abin da yake zama wajibi shine da zarar magidanci ya samu abin da zai ci a ranar in ka sami iya abin da zaka ci a ranar sallar da safe da daddare da rana duk abin da ya ɗora akai dan uwa dole sai ka ɗauka ka fitar da shi abin da ya ɗoru akan abin da zaka ci a ranar to za ka ɗauka ka ba da shi a matsayin zakafin da kai ka ƙaddara abin da ya ɗora naka ne kai kaɗai to sai ka fitar da naka kai kaɗai sauran wanda ba a samu dama fitan musu ba Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke maka tunda baka da abin da za ka fitan musu na mutum biyu ne ya samu a fitar da mutum biyu na mutum uku ya samu a fitar da mutum uku amma matuƙar kana da abin da za ka ci iya ranar to abin da ya rara sauran sai a ɗauka sai a ba da shi a matsayin zakafin da kai kun ga uwa ashe zakafin da kai ba ta maurata ba ce ba kamar zakka bace da za a ce sai mai kuɗi wani sai kuɗin ka ya kai naira miliyan biyu da wani abin sannan kuɗin ka ya kai nisabi za ka fitar da zakka a'a yanzu ko ko dubu biyar na gani ba a bukata a zakafi da kai saboda haka abu ne mai sauki kuma abu ne da yake da ɗimbin lada da Allah madaukakin sarki ta nadawa mai shi saboda haka nisabin zakafi da kai uwa kamar yadda muka ambata shine wannan adadin da muka faɗa dan uwa mu sani cewa ita wannan zakafin da kai tana da miƙidari ma'ana gwargwadon abin da ake fitarwa nawa ake fitarwa a zakafi da kai shine ana fitar da sa'i guda ɗaya ga kowanne mutum namiji mace yaro ba duk sa'i ɗaya ke fitarwa yan uwa mai sa'i sa'i shine mudan nabi guda hudu in aka ce mudan nabi shine abin da ake ce masa muddun nabi mudun annabi haka aka haka aka fi sanin sa da shi to wannan mudu malamai suka ce in kana so ka gane yadda yake shine mutumin da yake mu'tadil mutawassit ba babba cancan ba ba kuma dan karami ba ya tattara hannayensa guda biyu haka sai a cika shi da shinkafa ko gero ko dawa wannan shine mudan nabi guda daya ba hannun da yake yayi girma da yawa ba ba hannun kuma da yake dan kadan ba hannun da yake madaidaici to idan aka cika shi da abinci ya cika tab to an samu mudi guda ɗaya kenan balle kuma alhamdulillah yanzu ga mudin nan ma kala kala an yi su yadda ya kamata kuma ana sayar da su kusan mudin idan ka kwatanta shi zaka ga a kwano ɗaya bai karasa ba bai karasa kwano ɗaya ba amma da kaɗan ne to wa in Allah madaukakin sarki ya ce idan kuka idan kuka ƙari alkhairi ne a tattare da ku idan mutum ya kai shi ya zamto ya bada kwano ɗaya cikakke to alhamdulillah Allah madaukakin sarki zai bashi lada akai to amma dai bai karasa kwano ba saboda haka gwargwadon kwano ɗaya ko kwano ɗaya ko bai kai kwano ɗaya da kaɗan ba shine abin da kowa zai fitarwa kansa da duk wanda yake ɗaukan nauyi ya raba sannan malamai suka ce ana fitar da abin da yake qutul baladi ne qutul baladi shine abincin da gari suke ci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin hadisin ingantacce hadisin abi sa'idin da khudri yake cewa mun kasance a lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi muna fitar da zakafin da kai sa'i ɗaya na abinci ko sa'i ɗaya na sha'ir ko sa'i ɗaya na dabino ko sa'i ɗaya na cikwi abin da aka fi sani da cikwi ko sa'i ɗaya na zabibi shine unabi wannan abubuwan da na lissafa muku yan uwa duk a wancan lokaci na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abinci ne da suke ci abubuwa ne da suka ɗauke su a matsayin abincin da suke ci su ƙoshi to malamai suka ce zakar da kai bata takaita kadai a waɗannan abubuwan da aka lissafa a cikin wannan hadisi na sai Abu Sa'id al-Khudri ba a'a kowanne gari menene suka ɗauka su a matsayin abinci to shi ya kamata a fitar a matsayin zakar da kai a misali mu ana arewacin Najeriya abinda aka ɗauka a matsayin abinci na farko dai kan gaba gaba an kace shinkafa masara gero dawa ko abin da ya kama da haka amma malamai suka ce ka duba abin da idan ka ba mutum zai amfana da shi ka duba idan ka ba mutum abin da ka bashi shi ma zai iya sarrafa shi a lokacin ya abinci da shi shi ma ya walwala kamar yadda kama kake walwala galibi za ka ga wani ga sito nan a cike da shinkafa buhu buhu amma sai je ɗauko buhun gero sai zo ya aji idan ka ba mutum gero tsakani da Allah kunu zai da sallah tsakani da Allah kunu mutum zai ana sallah mutum yana shan kunu kana kana cin shinkafa da nama shi kuma ka bashi gero saboda Allah ko masara saboda haka idan so zai zama samu yan uwa ka ba mutum abin da zai iya amfana da shi eh shinkafa na idan har kana da hali ka bayar idan baka da hali ka bayar da abin da kake da hali amma dai malamai suka ce an fi so ka ba mutum abin da yake shi ma idan ka bashi insha Allah ta'ala zai yi zai amfana da shi dan uwa mu sani cewa ita wannan zakat ta da kai takan zamto wajibi ne yan uwa daga lokacin da rana ta faɗi ranar da aka ce an ga watan jaririn watan shawwal to ta zama wajibi a lokacin ma'ana ana gobe sallah kenan da zarar rana ta faɗi to shi kenan ta zama wajibi tana da lokuta guda biyu na bayarwa lokaci guda lokaci na farko shine lokacin lokacin zawaz ma'ana ya halatta a bayar a lokacin shine kamar yadda hadisi Abdullahi dan Umar ya nuna mana sukan fitar da zakafin da kai kwana ɗaya ko kwana biyu kafin sallah su bayar wannan ya halatta sukan fitar da ita kwana ɗaya ko kwana biyu ya halatta wannan amma abin da yake na wajibi shine da zarar an ce an ga watan shawwal to wannan kuma shine abin da yake wajibcin ya ya ya zamto wajibi akan kowanne musulmi sai dai yan uwa mu sani cewa duk mutumin da ya sakaci ya bari har aka je idi aka dawo bai ba da wannan zakat tasa ba to hakika ya saba Allah madaukakin sarki hakika yayi kuskure duk yadda za a kai kokari kaga ka fitar da ita ka bayar kafin a tafi idi idan ma akwai wanda ka ware kake so ka bashi ko baya nan ko ka neme shi ka rasa to kai wakilci ka ba wani aji masa ta fita daga hannunsa dan shi mai karban yakan iya wakilta wakili ya zo ya karba masa ko da bata je hannunsa ba amma kai tana wajen ka aje wannan ba daidai bane annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce wanda duk ya bada ita man addaha qabla sala wanda duk ya bada wannan zakka kafin aje sallar idi yace fahiya zakatun maqbula yace zakka ce karbabbiya Allah madaukakin sarki ya karba insha Allah ta'ala yace amma wa man addaha ba'da sala wanda ko duk ya sake ya bada wannan zakka ta da kai bayan an je idi bayan an yi sallah an dawo yace to fahiya sadaqatun min sadaqat yace wannan kawai sadaka mutun yi kamar yadda kasancewa a lokaci kowane irin lokaci za ka iya ɗaukar abin da Allah ya sani maka sadaka da shi to haka ne kawai kuma ka sani cewa mutum ya saba Allah maɗaukakin sarki sannan da yawa daga cikin malamai suna gani cewa bata faɗi ba sai ya bayar bayan ya yi sabo sai ta istighfari yana ban baki wa Allah madaukakin sarki Allah ya fi masa sannan kuma sai fa ya bayar kada ya ce ta ai tunda an sako shi kenan ai alhamdulillah ba sai ya bayar ba a'a sai ya bayar duk da haka tare da cewa ya saba Allah madaukakin sarki shi sa uwa mu kiyaye kada mu bari lokaci ya fita ba mu dauka mu bayar da ita ga wanda suka kamata ba dan uwa mu sani cewa ita wannan zakar akwai irin mutanen da Allah madaukakin sarki ya ware ya ce a basu za ku ga zakka da aka fi sani da zakka Allah madaukakin sarki ya jero mutane takwas ce su za a bawa innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin zuwa karshe nau'i ko sunfi na mutane guda bakwai wanda Allah madaukakin sarki ce su za a ba zakka da kai amma wanda za a ba zakka ta zakka mai suna zakka amma zakkar da aka idafata zuwa zakka da kai ita wannan zakka malamai suka ce zance mafi inganci tare da cewa akwai malaman da suke ganin cewa waɗancan mutane da Allah madaukakin sarki ya lissafa guda takwas su dai za a ba zakka da kai amma zance mafi inganci kamar yadda malamai almuhaqqiquna suka tafi akai suka ce ana bawa sunfin mutane guda biyu ne alfuqara wal masakin alfuqara wal masakin sune talakawa da marasa shi su kada ake ba zakafin da kai banda wasu su shi sa imamu shaukani Allah ya masa rama yake cewa wannan hadisi na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yake cewa an wajabta zakafin da kai ne don ta kasance ciyarwa ga miskinai sai ce karkashin wannan hadisi yana nuna mana cewa kika ita zakafin da kai ana ba da ita ne ga miskinai ban da wasunsu ba kamar zakai dogari ba haka nan babban malami ibn al-qayyim al-jawziya Allah ya masa rahama yake cewa a cikin littafin su zadul ma'ad wa kana min hadihi sallallahu alaihi wa sallam daga cikin shiryar sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shine takhsisul masakin keɓance miskinai bi hadhihi sadaqa da irin wannan sadaka ta fidda kai yace bai kasance yana rarraba ta ba ya ba wancan ya ba wannan a har nau'in mutane guda takwas kamar yadda ya saba yana yi a zaka ta yau da kullum annabi tsira da aminci tsara tabbata bai kasance yana haka ba yace bai kuma kasance yayi umarni da haka ba ba kuma ba kuma a samu sabban sa Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda suna irin wannan ba haka nan wanda suka zo bayan su yan uwa mu sani cewa a da yawa daga cikin yan uwa da mutane suna tambaya game da zakaf da kai shin za a iya yin kima abin da ake nufi kima shine kana da abinci ko kuma baka da abinci amma kana da kuɗin da zaka sai abinci to zaka iya kimanta abin da ya wajaba a kanka kai da iyalanka ka ɗau kuɗi ka bayar da yawa yan uwa suna wannan tambayar don wani zai ce shi gaskiya ba shi da abinci amma yana da kuɗi zai iya ba da kuɗi to malamai sun yi a sun yi maganganu guda biyu a nan wajen magana ta farko ita ce magana jumhur wanda malikiya shafi'iya da hanabila duk suna kanta da sauran malaman addinin musulunci suka ce baya halatta a yi a kiyasin zakafin da kai da kuɗi ma'ana baya halatta a yi kimar zakafin da kai da kuɗi yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a ya san akwai kuɗi za a iya ba mutum kuɗi amma bai ce a bada kuɗi ba sai ya ce a bada mai a bada abinci idan da ya halatta a ce a bada kuɗi to da annabi tsira da aminci tsara tabbata a garsi ya ce a bada abinci yadda ya ce sa'an min tamrin sa'an min kaza da sai ya ce kuma idan ba ka da abinci sai ka bada kuɗi ya fito ya sarraha maganar kowa ya ji amma annabi tsira da aminci tsara tabbata a garsi ya ambaci abinci ne kaɗai banda kuɗi saboda haka waɗannan malamai suka ce idan mutum ya fitar da kuɗi bayar zakarsa ba ba yayin da a ɗaya ɓangaren al-imam abu hanifa nu'man ibn thabit Allah ya masa rahama yake cewa shi yana gani babu laifi za iya bada za a iya ba da kima ta kuɗi ya ce don a ranar sallah wani shi ba abincin yake bukata ba yana bukatar kuɗin da zai je ya wasu harkokin ne da su so da wani ka an bashi abinci an bashi abinci an bashi abinci idan ka aro masa me zai da shi so da ka bashi kuɗi ya samu abin da zai sarrafa abincin da shi to amma waɗansu malamai suka ce a'a idan mutum ya samu abinci da yawa ya je ya siyar da abin da aka bashi tunda ya zama nashi ya je ya ɗauki kuɗin ya yi mai da shi ya yi cefane da shi amma ya ɗau kuɗi ya bayar suka ce wannan bai halatta ba ɗan uwa waɗanda ne maganganu ne na malamai da suka da suka ambata game da wannan al'amari Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa mu sani cewa da zarar an ce an ga watan shawwal akwai wasu abubuwa da yake kanmu musamman abin da ya shafi sallar idi yan uwa abu na farko daga lokacin da aka ce an ga watan shawwal ya kamata mu barke da kabarbari mu barke da ambatan Allah madaukakin sarki kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin ayar azumi a karshe karshe yace wali tukmilul iddata wali tukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkuruna Allah madaukakin sarki ce dan ku cika kwanakin ku na azumin Ramadana da kuka yi sannan kuma dan ku girmama Allah madaukakin sarki ku yi takabbara kuna ambatan Allah madaukakin sarki daga lokacin da aka ce an ga watan an ga jaririn watan azumin Ramadana to ana so a yi takabar bari Allahu akbar wallahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd yan uwa waɗannan kabarbari ana yin su ne a bayyane za ka ɗaga murya ka yi ne ba za ka rinka yi su bane a cikin ka suna ɗaya daga cikin kabarbarin da ake so a rinka ɗaga murya ne saboda sha'ira ce daga cikin sha'irin islam ana so ko ina ya kaure da kabara da zarar an ce an ga wata duk unguwanninmu da kasuwanninmu da garuruwanmu ko ina a ji an ruɗe da kabara waɗanda ba musulmi an za su tabbatar da cewa musulunci yana numfashi har yanzu musulunci yana da tasiri har yanzu abin da ya kamata kenan amma sai ga da yawa daga cikin mu kabbara mutum kamar kunyayi yake yi yana yana dan sissinkewa haka da sauransu ba daidai bane uwa ka daga murya kai sosai da sosai alama ce ta addinin musulunci Allahu akbar ayi ta da karfi idan ka gaji ka huta ka ci gaba za a ci gaba da yi har da safe lokacin da ka fito ka je sallar idi za a ci gaba da yi har zuwa lokacin da mutum ya je ya zauna kafin limami ya fito za a yi ta kabarbari har sai limami ya fito sannan za a dakatar ita kabbarar sallar idi karama daga nan take dakatawa idan an dawo kuma shikenan an gama da ita to daga nan kuma yan uwa addinin musulunci ya mana tanadi idan mutum zai fita zuwa sallar idi ana buƙatar kafin ya fita ya yi wanka ya yi wanka ya samu kaya mafiya kyau daga cikin kayan sa sa idan akwai sababbi an fi so ya sa ya fesa turaren da ya mallaka kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ambata ana so kowa ya fito a cikin ado da kwalliya dan rana ce ta musamman ga al'ummar musulmi ana so a girmama wannan ranar ba daidai bane bai dace ba ranar sallar idi sai ga wasu daga cikin matasa daga shi sai ga jaran wanda ya tafi sallar idi wallahi wannan ba daidai bane yan uwa dan na san wannan sallar wannan sallar idin da ya tafi a haka idan da a ce wajen budurwarsa zai je ko kuma sirikin sai kira shi wallahi ba zai je a haka ba amma zai je sallar idi ranar idi sai ga mutum daga jaran wando kansa ko wula babu yayi askin na irin na abin nan Allah ya kyauta to saboda haka yan uwa ba daidai bane irin wannan kowa ya ci kwalliya ya samu kayan da yake da su ya sa a tafi sallar idi ana nishadi ana kabarbari har aje ana tafiya ana kabarbari annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya shar'anta mana ana buƙatar kafin mutum ya fita daga gida ya samu wani abu ya ci musamman dabino ana buƙatar mutum ya ci mara ka ci dabino ɗaya ne uku ne biyar ne gwargwado abin da ya sauka ba a so ka fita baka ci wani abu idan ka fita baka ci wani abu babu matsala amma dai sunna ce ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi baya fita karamar sallar idi sai ya ci wani abu sannan yake fita dan uwa daga cikin abubuwan da ake bukata shine idan ka je masallacin idi kai sallah hanyar da ka tafi ana bukata idan zaka dawo ka canza hanyar shi ma wannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kwadace da mu game da haka hanyar da ka bi to ka canza malamai suka ce saboda ranar tashin alkiyama komai zai maka shaida abubuwan da duk suke hanyar da kasar da ka taka sai maka shaida hanyar da ka bi sai ka canza hanyar duk ka samu shaidu da yawa abin da ake bukata kenan idan mutum ya je masallacin idi zai zauna ba a yin nafila yan uwa ba a yin nafila idan ka je dan ita kanta sallar idan ayi nafila ce to ba a yin nafila kafin sallar idi ba kuma a yin nafila bayan sallar idi sannan kuma ba a yin kiran sallah da limami ya fito za a tashi za a yi raka'a guda biyu raka'a ta farko kabbara bakwai ake yi banda kabbara harama raka'a ta biyu kuma kabbara biyar ake banda kabbara ta dagowa limami zai yi karatu a kowace raka'a zai karanta abinda Allah madaukakin sarki ya sauke masa sannan ai sallama akwai buƙatar duk mutumin da ya sallah ya zauna ya saurari khutba abu ne mai kyau mutum ya zauna ya saurari khutba galibi za ku ga ba ma iya jurewa ana gama sallah sai ga mutum sauri ake rige-rige ake kowa ya dauko da dumarsa da yaransa ya to akwai bukatar mutum ya saura ya ji sakon da limami zai isar a wannan rana yan uwa abu ne mai kyau idan mun dawo daga sallar idi mu rinka yi junanmu ta hani'a shine taqabbalallahu minna wa minkum Allah ya karba mana abu ne mai kyau magabata sun kasance suna junansu ta hani'a Allah madaukakin sarki ya karba idan wata ibada aka wuce aka keto ta ita ce azumin ramadana to wancan ramadanan da aka yi mu rinka yi junanmu addu'a Allah madaukakin sarki ya karba mana Allah madaukakin sarki ya karba na akwai bukatar irin wannan yan uwa akwai bukatar ziyarce ziyarcen yan uwa da abokan arziki yara a basu su dan sarara su yi abin da bai saba shari'a ba amma mu kiyaye wajen tafiya sallar idi tunda mata suna zuwa yan uwa dole ne mu kiyaye shiga ta addinin musulunci wallahi duk mutumin da ya bar yarsa ko matarsa ta shiga da bata addinin musulunci bata zo masallaci wallahi ya saba Allah kuma Allah madaukakin sarki sai ya tume shi ai shiga ta addinin musulunci ba laifi bane a kwalliya tun da ranar sallah ce amma tun da mace ce ta rufe wannan kwalliyar kada ta sa turare mai tashi wannan shi ma haramun ne a cikin addinin musulunci ta sa turaren da ba zai fito a rinka jin kanshin sa ba sannan ta rufe jikinta gaba daya banda inda shari'a ta ce a bayyana kamar tafin hanta da fuskar ta ba daidai bane ba ba laifi bane sannan a fuskar ta ba daidai ba daidai bane ta shafa jambaki ta shafa hoda ta kaza wannan shi ma haramun ne akwai kwalliya idan ku za ta yi wannan sai ta samu niqabi ta rufe fuskarta wannan babu laifi yan uwa rana ce mai albarka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ko waɗannan mutane suna da idi yau ita ce ranar idin addinin musulunci so da haka a bar kowa ya saka wala amma yan uwa a kiyaye sharadi shine a kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki duk abin da aka san zai fusata Allah madaukakin sarki halin da muke ciki ma ya ishe mu kada mu je mu ƙara tsokano na bala'i da masifa akan mu wallahi yan uwa mu kiyaye Allah madaukakin sarki mu kiyaye Allah madaukakin sarki yan uwa Allah madaukakin sarki ya samu dace a gurguje kafin mu tada sallah yan uwa zan yi amfani da wannan dama wajen yabawa yan uwa duka al'ummar musulmi na wannan gari namu musamman wannan area tamu da muke ciki wajen yunkuri da suka wajen taimakawa yan uwa da ba su da shi a cikin wannan azumi galibi duk shekara akan ta kiraye kiraye masu shi su fito su taimaka masu shi su fito su taimaka to ya kamata kuma idan sun yi a faɗa a gaskiya wannan karin yan uwa an yi kokari gwargwado yadda na samu labari da abubuwan da na gani an taimaka wanda ba su da shi Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi masu arzikin mu Allah madaukakin sarki ya ninka musu abin da suka fitar wanda suke da niyayi Allah madaukakin sarki ya ba su ikon abin da za su yi da shi dan uwa gwargwadon abubuwan da muka bukata a wannan masallaci namu na ciyarwa da muke gabatar a wannan azumi yan uwa da yawa sun ba da gudunmawar su daidai gwargwado an yi kokari Allah ya saka kowa da alkhairi duk wanda ya bada gudunmawar sa Allah madaukakin sarki ya saka masa alkhairi Allah madaukakin sarki ya bayar da ya mai masa gurbi da abin da ya mayar Allah subhanahu wataala wanda ma bashi da ikon yake da niyyar Allah madaukakin sarki ya bashi abin da zai Allah shi ma ya saka masa da alkhairi Allahumma izzil islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa dammir adaka ada ad-din wa ansur ibadaka al muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin wa qumu ila salati yarhamukumullah